أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والأهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله وما بكم من نعمة فمن الله الحمد لله yau ɗaya ga watan Ramadan, hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar, wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan uku haihuwa annabi Isa shekara dubu biyu da ashirin da hudu, haka ne ko? Muna gode ma Allah subhanahu ta'ala da ya sake maimaita mana baiwar da ya sake maimaita mana. duk shekara idan watan ramadana ya kama Allah yana ba mu dama mu zo wannan masallaci mai albarka mu faifaita tafsirin alkur'ani irin wanda muka gani a rubuce da wanda muka ji daga bakin malamai don neman albarka alkur'ani kamar yadda ubangiji ke cewa shahar ramadana lazi unzila fihi alkur'an wannan ba ƙaramar baiwa ba ce wadda Allah ya saba yi mana a kowace shekara, kuma duk shekara al'ada Allah ya saba ya ba mu dama mu fara lafiya mu gama lafiya, wanda bana ma muna fatan Allah ya mana haka, Allah ya sa mu fara lafiya mu gama lafiya alfarma annabi Muhammadu. Alhamdulillah kowace shekara da irin yadda yanayin take zuwa. kuma kowane lokaci da irin yadda yanayin shi yake badawa wanda wannan shekara shekara ce wacce kullum sha'anin najeriya ya zama gwanda jiya da yau katin wannan shekarar za ka ga abin da ɗan dama-dama can wajen ba zaman lafiya can wajen akwai zaman lafiya da wadata inda ma ba zaman lafiya zaka iske ba zaman lafiya amma da wadata to yanzu kuma bana Allah ya kawo shekarar da yanayin yanayi ne wanda ba zaman lafiya ba kwanciyar hankali babu wadata to amma duk wannan ba wani abu ya jawo wannan ba illa banda abinda Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum duk abin da kuka ga ya same ku na wata jarraba kowace irin ce ba wani abu bane sakamakon abubuwan da hannuwan ku suka aikata ne to shi kuwa ubangiji yanda yake ga al'umma annabi Muhammadu kullun ce mana yake duk abin da ya same ku fafihu ila Allah fafihu ila Allah ku ruga ku koma gun Allah ku koma gun Allah ubangiji ma na yaban bayan shi yana cewa allazina idza asabuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma ulaika mutadun ubangiji ko da ya saukar da mu a cikin wannan yanayin wanda kullum za ka ji masu sanin yanayi idan ido ya rufe sai a ce irin wannan ba a taɓa gani ba na a fassara abin irin wannan an daɗe ba a gani ba duk wata musibar da kake gani ta auku a duniya to ba ita bace ta farko an yi makamanciyarta ko an yi irinta ko an yi wacce ta fita idan al'umma ba su manta ba an yi mulkin wani soja nan da ya wuce wanda mutane sun sha su ɗauki buhu ba su da kokobo su je ma'auna sai an zuba masu masara su ɗauka sai ina kuɗi su ce babu kuma a ce a kwace su ce wallahi sai dai a kashe su ko ba a yi wannan ba ya kai wannan nan ƙasar an yi lokacin da sai mace ta gama tuka tuwo mai sake tukunya tuwon na na yana lekenta da ta tashi ta shiga ɗaki sai zo kinki ba tukunya ya kuka da ku ko ba wannan ba an yi to don haka duk tsananin da ka gani a rayuwa duk musibar da ka gani a rayuwa an taɓa yin irinta kuma ita duniya Allah bai taɓa aje ta a hali ɗaya ba yadda kake ji ana ta wayo ɗin nan wayo ɗin nan to wani kuma na ne yana alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah tun da yake bai taba samun kuɗi irin wannan ba tun da yake bai taba samun wadata irin wannan ba kai kana cewa la haula wala quwwata shi kuma yana cewa alhamdulillah daga su sunayen Allah suna tafiya ne da tasiri ba wani sunan Allah da bai aiki a kowane saka da haka idan ka ganka a cikin wani yanayi to abin da ya kamace ka ka koma ma Allah ka kaskas da kai ga Allah kai ta istighfari kai ta hailala kai ta salatin annabi idan ka ji kana cewa kai kai istighfar baka fita ba baka da yawa bane ai la ilaha haula ban fita ba baka da yawa bane nayi salatin ban fita ba baka da yawa bane wanda Ubangiji ya gaya mana cewa walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka wastaghfaru Allah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwaban rahima wannan alƙawarin zai tashi to ku ruga mu tafi gun annabi mu je mu gaya ma annabi ga halin da Najeriya take ciki kuma mu je da gaske ba sai mun tashi mun je Madina ba daucar dinka tun kana lissafin salati dela kai tayi kawai ba adadi wallahi sai ka ga kafi da cikin bala'i in istighfari ka kama ubangiji ya gaya mana kuma alƙawalin shi bai tashi fa qul tastaghfiru rabbakum innahu yursilu samaa alaykum wa yumdilkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin ma lakum la tarjuna lillahi wa qara Allah ya ba mu magani Allah ya ba mu magani cewa idan mun shiga bala'i da musiba babu abin da za mu yi sai istighfari to mu istighfari na baki mu istighfari na aikace mu istighfari na zahiri mu istighfari na baki dan mu yan Najeriya yanzu istighfarin ma da muke faɗi shi ma yana neman istighfari haka wani sufi ya ce istighfarina ya hataju istighfar wannan istighfarin da muke cewa astaghfirullah astaghfirullah wallahi shi ma yana nema a yi mai istighfar saboda maza Allah ya faɗa hadisi ya ce mutumin da ke zunubi yana istighfar kuma yana koma ma zunubin to kamar yana ma Allah izgiri ne ya muke yanzu sai mu cika masallaci astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah amma ana wannan kada gaba sai ka wani ya ɗauko waya ya daddanna ya daddanna ya shiga akawun ɗin wani Amerika ya ɗebo kuɗi ya zuba a nashi kuma an gaba istighfar da Allah wannan istighfar bai bukata istighfar to duk ayyukan mu haka da haka maganin halin da muke ciki shine mu koma ma Allah Allah ya dora mana babu wanda ya dora mana duk wanda zaka dinga cewa ai shugabanni ne ai wasakacin shugabanni ne ai su shugabanni conductors ne na mota Allah dan Allah yanzu conductor shine mai cewa Kaduna Kaduna ko ana bashi kudi yana tara dan Allah taka burki da sa giya hannun wata to duk wannan wakilan Allah ne duk shugaban daga gani wakilan Allah ne Allah subhanahu wataala shi ke da sitiyari a hannun shi inda yake so ya tuka motar tashi haka yake tuka ta duk shugaban da ka gani yaron mota ne sai dai a ce sai a yi fakin oga to an zo gu in kunne ya tsaya kenan bai iya komai ka kula ba ka da wani shugaba duk lalacewar shi musulmi ne ko kafiri ne a kowace ƙasa a duniya wanda wannan shugaban zai goyi baya a rinka zuwa a kashe talakawan shi ba ka da wannan shugaban duk lalacewar shi to idan aka kashe su zai mallaka yanzu aka fasa Najeriya ta watsi ina shugaban ƙasa ina gwamna ina ciyama duk babu to da aka laifuffukan mu ne mu ne muka taɓa Allah abin da ya ce bai so muka yi abin da ya ce kada mu aikata muka aikata abin da ya ce mu kiyaye shi muka taɓa yadda ba muke yanzu kamar baka je ka saka hannu cikin transformer ne ba haka ba muka yi ma Allah ba mun saka hannun mu cikin transformer Allah kuma ya ce kada mu taɓa da haka ƴan uwa wannan taken karatunmu na bana shine kowa ya kokari ya koma ma Allah duk laifin da ka san kana yi ma Allah kai kokari ka kakkace kuma ka rinka ji a zuciyarka wannan laifin naka shi ya jefa Najeriya cikin bala'i ni ma in rinka ganin laifi na ya jefa Najeriya cikin bala'i kowa ya tuba ga Allah in mun tuba ga Allah mun daina laifuffukan mu wallahi ba a isa a kama mu daji a daure ba wallahi ba isa an shi kuɗin mu ba a ce sai mun ba da kuɗi za a saki ɗan uwan wallahi ba isa ba ba ɗan adam ba aljani ma da ya fi ɗan adam tsoron ido idan ya zo ya ta'addance shi in ya gamu da mutanen Allah ka duda yake na sha faɗa a wannan gurin nake sa imamu shafi Allah ya ƙara mashi yadda an taɓa zuwa aka ce mashi ga wata mata wani baƙin aljani ya kama ta an yi an yi sake ta har ma in an kawo masu magani yana bin su da gudu Imam Shafi sai ya ce a ɗauki takalmin shi na kafar dama a je a kai mu aljanna takalmin shi aka ɗau takalmi aka nabi gidan mara lafiya ana cewa assalamu alaikum sai ce inna lillahi ne kai ni wannan halin daga nan aljanin bai ƙara dawowa ba ya ji tsoron takalmin Imam Shafi ina ga Imam Shafi'i yake Zaka in ka bi Allah aljani bai iya maka komai balle wani dan adam fajiri wanda bai kula da sallah ba bisan abin da ake ba. Zaka ƴan uwa mu ji tsoron Allah, mu koma mu Allah, mu kiyaye iyakokin Allah. In mun yi wannan Allah zai taimake mu, muna fatan Allah ya taimake mu. Alhamdulillah ko muna gode ma Allah, muna roƙon shi a cikin ni'imar shi da falalar shi ya ƙara mana imani ya anshi azumin mu ya sa mai azumi ya daje ansashe irin wanda yake gafara da afuwa da shi kuma ya sanya mana daga cikin bayi waɗanda yake yanta a cikin wannan wata dan alfarman masoyi shi annabi Muhammadu kuma ƴan uwanmu wanda muka yi karatu da su ba bara amma bana wasu rashin lafiya wasu sun koma ga Allah wasu ƴan uwansu sun koma ga Allah wasu iyayensu da dai mutane daban-daban da wanda suka zo karatu da wanda suka ji karatu ta social media da wanda suka ji ta radio da ko ina ne dukkan ƴan uwanmu wanda muka yi karatun nan da su bara amma bana Allah bai kaddara mu yi da su ba to muna roƙon Allah ya sada su da manzon Allah muna roƙon Allah ya gafarta musu kuma ya sa wannan zaman karatu da zami wannan karatu Allah ya sa ya amfane su a layara kamar yadda na bara ya amfane su a duniya alfarma annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam don yan uwa ba su manta ba bara mun kwana a cikin surat yasin a cikin aya ta 60 daidai wa al'uduni hadha siratul mustaqim to amma saboda mun kwana akan gabar karatu lalle sai mun koma ma aya ɗaya ta baya alam ahad ilaikum ya bani adama sai mu gangaro sai mu dawo inda muka kwana sai ko mu tashi mu zabara mu ga abin da Allah zai mana akram Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان مم.
إنه لكم عدو مبين وأن يعبدون وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون
To alhamdulillah Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana irin abubuwan da za su auku a ranar tashin alkiyama idan aka je aka tara dukkan halitta a filin alkiyama Allah subhanahu wata'ala zai ce ma mutane wamtazil yawma ayyuhal mujrimun ya ku mutanen banza ku ware daga cikin mutanen kirki idan kai mutumin kirki ne in Allah ya ce a ware din nan baka isa ka zauna cikin mutanen banza ba haka nan shi ma mutumin banza in Allah ya ce wamtazil yawma ayyuhal mujrimun shi ma bai isa ya zauna cikin mutanen kirki ba kawai zaka kamar an sa tsare an raba mutanen kirki ashabul maimana jima ashabul maimana wa ashabul mash'ama jima ashabul mash'ama kawai za a ware to idan an ware sai ubangiji ya ce ma mutanen banza alam ahad ilaykum ya bani adama ya ku ƴaƴan adam wai shin ban aiko muku da sako ba na ƙulla alƙawalin Allah ta abudu shaytan cewa kada ku yi biyayya ga shaytan kar ku bi shaytan dan me ubangiji ya gaya mana tun a cikin suratul baqara Allah ya gaya mana yanda annabi Adamu alaihi salamu ya gudana a zaman shi na aljanna da yanda kuma shedan ya fitar da shi da matar shi daga aljanna fa zallahu mashaytan anha wa akhrajahu ma mimma kana fi da shi da matar shi shedan ya zamar da su ya fitar da su daga matsayin su na aljanna ubangiji karshe ya ce musu ku sauka duniya suka zo suka sauka duniya suka yi ta haihuwa suka yi ta haihuwa suka yi ta haihuwa har suka zo suka haihewa to idan aka zo ranar tashin alkiyama ga mutanen kirki ga mutanen banza sai ubangiji ya shile ya ce alam ahad ilaykum ya bani adam wai ku ƴaƴan adamu ban aiko muku da alƙawari ba ban aiko muku da umarnin Allah ta abudu shaytan kai ku bauta ma shaytan ba duk umarnin da shedan zai baku kada ku yi duk abin da shedan zai hane ku ku aikata dan shi shedan shi kishiya Allah ne duk inda Allah subhanahu wataala ya ce ai dama to shi kuma shedan so yake ayi hagu duk inda umarnin yadda Allah yake to shi kuma shedan so yake kawo saban Allah a gurin Allah ce to na gaya muku tun a duniya na aiko manzanni manzannin na abin da suke gaya muku Allah ta abudu shaytan kada ku bauta ma shaytan kada ku bi umarnin shaytan dan me shi shaytan din nan innahu lakum aduwwun mubin hakika shaytan makiye gare ku kuma kiyayyen nan tashi mai bayyana kiyayya ne kowa ya san kiyayye shi bai kyale ubangijin da ya halicce shi ba sai da shaidan ya nuna wa Allah kiyayya da rashin kunya da girman kai da Allah ya ce ma annabi Adamu sujada sai ya ce a asjud liman khalaqta ila Allah yanzu na sujada ga wanda ka halitta ka o kaga yayi girman kai kuma bayan yayi girman kai ya faɗa da Allah kuma yayi ma Allah rashin kunya bayan Allah ya kore ya ce kai ka balugu me kunya tafin kuma saboda kudurin shi sai ya ce fa anzurni ila yawmi yub'athun to Allah tunda an haka ka dakata mun zuwa ranar da zaka tada halitta ni kuma za ga abin da za wannan rashin kunya ce a misali ne yanzu kai ne da ɗanka sai ya laifi ka korai ka fita ka ban min gidana sai ya ce to tunda ka kore ni gidan nan duk abin da aka sani nawa a bari in kwashi da Allah ya sadu da to ka waka shedan bai ma Allah sai to ka banni har zuwa ranar da za a tashin alkiyama da yake Allah gafuru rai mu zai ce shikenan fa innaka min munzari ila lokaci ma'lum na dagawa kafa zan banka har ya zuwa lokacin da daga dama to haka yake ma annabawa ji rashin kunyar da ya ma annabi Adam sai da ya biye biye da annabi Adam daga aljanna ba ka da wani annabi daga cikin annabawa face sai da shedan ya mai rashin kunya har annabi Muhammad shedan halaran manzo Allah ma bai kyale ka ba sai da Allah subhanahu wataala ya ka san shi Allah na dore abu misali ne ana cewa wai kana aje karanka dan maganin karan wani to kaga da yake shi manzo Allah bil mu'minina raufur rahim ne da Allah ya tashi sai ya halicci wata wuta mai zafi a fadan manzo Allah ita ce sayyidina Umar shi annabi ya wuce ya goya ya koma mashi dan shi dan bai isa ba duk abin da zai sai annabi ya ce baka san ni bane da ka san ni rahmatin lil alamin ne da bina zaka to amma in yazo zai rashin kuya Allah ya ce to ba mu mutane dan mai Umar duk abin da zai da yale ko ya gasa yana umar na nan ya koma ce ai mutumin da sai Allah ya aje umar dan wannan dai a wannan abin na yana ɗauriki da mu ɗalibai masu neman ilimi sai kaji ana cewa in banda an kaskanta annabi a cewa in annabi na nan shedan zai zo amma idan umar na nan shedan bai zuwa ai baka gane bane yanzu gwamnan jihar nan idan bai da sojoji bai da 'yan sanda ya isa ya yawo shi kadai to 'yan sanda da sojoji sun fi shi daraja kenan a sai na umaru wani komanda ne daga cikin komandojin halar annabi in za a yi wargi kawai ya ɗau gora ya buga haka yake ba wai darajar shi ta wane shi da annabi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a fadar shi sai aka kawo abinci a wani kwano babba ana ce ma kwanan algarra kamar da irin bawan nan na masu sai da nama da aka kawo sai aka ga da zafi sai manzo Allah ce a bari ya wuce manzo Allah na bayani yana bayani kawai sai ga wani bawa ya rugo da gudu wa sallama yana tsallaka mutane zai saka hannu sai manzo Allah ya kira ya kama hannun shi ya rike sai ya zauna ce shi ana ta ta'ajjabin wannan bawa sai ga kuma mace baiwa a guje mace kuma baiwa ta taho da gudu ta tsallako ita ma ta zo za ta saka ne maza Allah ya kama hannu ita ma sai ya zaunar da ita sai ce jama'a ayi bismillah a ci abinci da aka yi bismillah ana yin bismillah wannan bawan sai ya tashi ya tafi ita ma baiwa ta tashi ta tafi kuma duk kunya ta kama su bayan an gama cin abinci ana ta jaji ya aka yi haka ya aka yi haka Maza Allah ce bana ba ku labarin wannan bawan ba da wannan baiwa. Shafullah ka gaya mana yace wannan bawan shedan ne yake son yau ya zo ya ci abinci tare da mu. To da haka amma ba zai samu damar cin abinci tare da mu mutum da zamu yi bismillah. Shi yasa ya turo wannan bawan da bawan nan ya sa hannu ya bismillah ba abinci zai halatta ga shedan sai ya zo ya ci. Annabi ya ce shi za ku ga na kama hannun shi. yace da ya gana kama shi sai ya kyale wannan sai ya je koro waccan baiwar kuma ya zo ya sako hannun shi a cikin hannun da da ta taba abincin da shi ɗan ya taba abincin mazala ce ina kama hannun da sai ya tsafula hannu sai ya gudu mazala ce da na ga dama yau da na kama shi ɗan na ɗaure shi na ba ƙananan yara sun yawo da shi a madina wannan ba rashin kunya ba ce ga ƙiyayya shaidan makiyin kowa ne innahu lakum aduwwun mubin duk abin da kaga zaka aikata to wallahi wallahi in baka shiga taitayin ka ba sai shaidan ya baka matsala to da haka kowane abu mutum zai aikata babu hanyar guje ma shaidan illa banda ya zama cewa duk abin da zaka yi zaka rinka gudanar da shi ne a bisa sunnan manzo Allah wata rana shedan ya fashe da kuka da ya fashe da kuka ya fashe da kuka sai kyallike ce da dariya sai yan uwan shi ke tambayar shi ya iblis me ya hada kuka da dariya ce dole ya kuka to me yasa ka kuka yace to ai ya ga shi tun daga annabi adamu yake aiki yayi al'umma annabi adamu annabi shi annabi Idrisa, annabi Nuhu yace har ya zo kan annabi Isa. Amma yau in ya kalli ƴan mutanen shi sai ya ga ba haka yake so ya gansu ba. Yace to yanzu kuma gashi ya zo a cikin wata al'umma wadda zai kwashi jama'a da yawa sai ya je da su lahira yana alfahari duk sai annabin sai ya kwace sai sai da su aljanna yace wannan shi yake wa kuka Allah nan ba kiyayya ba ce yace shikenan ce to yi maka kuma kana dariya yace yi kwarai kuwa yace ai dariyar da nake in kuma an je kiyama akwai wa'inda duk yanda annabin zai yi na saka su cikin wani mari wanda wannan marin ubangiji bai ba shi dama ya anshe su ba aka ce wani mari ne wannan yace marin shirka yace za zo su yi ta addini su yi ta addini amma ya sun zo mutuwa hatta idza ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasdiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha yace sai mutun ya zo mutuwa kagab zai mutu yace sai in sako da na gitta mai shirka in imanin shi bai cike karfi ba sai shirkan nan ce ta bugun imanin shi kamar yadda ka san guduma na bugun dutse tana bugun shi yana ba zai shirka ba ce ƙarshe sai ta buge imanin nashi sai ya suma yace sai ya mutu bai da imani yace to wannan ko an je lahira annabi su Allah bai ba shi damar ya ceci masu shirka ba yace to wannan shi nake ma dariya duk da yanda aka kwata da yawa to na kwato wasu daga ciki lanatullahi alaihi shedan kenan innahu lakum aduwwun mubin lalle shedan maki ne gare ku kuma mai bayyana kiyayya shi dan bai koya kiyayya shi wata rana annabi isa alayhi salam yana cikin tafiye-tafiyen shi kasa annabi isa shi duk rayuwar shi a tafiya ta kare yana cikin tafiye-tafiye sai ya je gindin wani coci ya je gindin cocin nan sai ya ga shedan ya je bakin cocin ya tsugunna ya tsugunna sai ya leka masallaci a coci sai ya fito sai ya leka coci sai ya fito sai shedan sai shedan ya ce ya annabin Allah me ka zo yana ya ce a ni ka tambayan ka ce me logun ibada kai ne dai me kawo ka nan kuma na ga ka leka ita wallahi abin da nake ma damuwa yace ka ga wani mutum can na ibada to ina son sauri nake akwai wani abu da na haɗa can gaba ai da ya haɗa can gaba akwai wani abu da ya haɗa can gaba yana son ya je ana ta shirye-shirye zai isa to kuma nan bai son ya tafi bai dan samu yar gayyana ba to shi yasa yake son wannan mai ibada ya dan bata mai ibada ya wuce yace to amma abin da kuma ya hana ni fata ibadan nan yace ga wani nan yana bacci ina jin tsoron in fata ibadar tunda mai ibadar nan ya san wannan malami ne in ibadar ta rikice ya tare shi ya tambaye shi ya gyara mai ibada kaga nayi aikin banza yake wannan abin ya ana ni shiga annabi za ce lalle iblis da Allah ya ce kai makiyin mu ne kai makiyin mu sai ce to an je can wace biki za a yace a ba biki bane yace na dana wasu tarkuna ne na kama wasu manya-manyan bayin Allah na share hanya amma abin da ya rage min yanzu kawai in je in sa musu sarƙoƙin da zan ɗaure su in kai su zuwa gidan wuta sai ya ce to wannan jakaffa sai shi ɗan ya buɗe shi kaga wannan sarƙar ta shakwa na ci na ƙasa kaza wanda duk ƙasar ba wanda ake ji ce na gama komai zuwa zan ya ɗaure shi kawai wuta za shi ya ce wannan ta al'alimul allama ce na ƙasa kaza wannan ta azzahir ce wani na ƙasa kaza kace su nake tabi kan karkawa annabi isa ya tuna ibadar su da kusancin su ga Allah da yace yanzu duk ka gama yace ai din na gama zuwa zan daure su kawai shikenan annabi isa sai ya ce ma iblis to iblis to ni cikin sarƙoƙin nan da maruruwan nan tunda dai an kamo in ci ƴan uwana ne ina tawa sai shi ɗan sai ya sun koyar da kai kamar da ya ce aka ramu kalla ai ku Allah ya yi mun shinge da Allah ya ce ban da dama a kan sai ce to da Allah iblis zan tambaye ka sai to za ka tambaye ce da Allah tun da Allah ya halicce ni ka taɓa samun dama a kaina shaɗan ya shiru ya biyo tun daga haihuwa annabi isa yana tafi yana tafi ya ce eh akwai wata rana ya taɓa samun dama kanka yace ka taba tuna wata ran cikin tafiye tafiye ka ka je gari kaza aka ce musu ga Isa dan Maryam suka zo suka tarbe ka suka baka masauki mai daɗi suka baka shimfiɗa mai daɗi suka baka abinci mai daɗi yace kwarai kuwa yace toran nan ibadar da kake wa Allah cikin dare wannan shimfiɗan mai daɗi da ka hau da abincin da ka ci mai daɗin nan na samu dama na kuɓuci raka'a biyu daga cikin ibada ka wannan rana ita kaɗai ce na taɓa nasara sallah annabi ta ce to hawa shimfiɗan mai taushi ya sa raka'a biyu ta kuɓuce ce kwarai cin abinci mai daɗi ya sa raka'a biyu ta kuɓuce ce to ban ƙara hawan shimfiɗa mai daɗi daga yau ila yawmul kiyamaci ban ƙara cin abinci mai daɗi ko shi ila yawmul kiyamaci shi da ce to za ka mun haka da za ka yi mun haka sai ce to ni kuma ne alƙawari daga yau dan adamu har ila yawmul kiyama da ban ƙara gaya mai gaskiya ni kuma duk da ina faɗi gaskiya kun samu aiki aiki inna wala kuma duwun mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim Allah ya ce ku bauta mani ku yi min biyayya bauta ta shine tafarki madaidaici siratul mustaqim shine tafarki madaidaici idan duk abin da ya saba ma bin Allah duk abin da ya saba ma karantawar manzon Allah duk abin da ya saba ma aikin manzon Allah to wannan abin ya zama aikin banza a cikin addini yake ko a wajen addini yake shi dan adam Allah doka biyu ya bashi wa ma ta kuma rasul fa kuzu wa ma nahakum anhu fantahu in za ka yi magana to ka lissafo wannan magana da zai irin magana annabi ce in za ka sa riga ka lissafo rigar da zan sa irin riga annabi ce in za ka yi sallah sallan nan da zan irin sallah annabi ce sallo kamar aiki guni usalli in za ka yi aure auren da zan irin auren annabi ne duk abin da za ka yi na duniya to in ya dace da na annabi ka samu lada in bai dace da na annabi ka samu dubi ya kan magana kira da haka annabi Muhammadu shine siratul mustaqim alqur'ani fassara annabi yake annabi fassara qur'ani yake wa ni bu duniya za siratul mustaqim lalle ku bauta mani bauta mani din nan shine tafarki madaidaici ita ko bautar Allah ta kama tun daga kalmar shahada har ya zuwa numfashi duk bauta Allah ce daga lokacin da kake la ilaha illallah muhammadur rasulullah to ba wani abu da zaka yi wanda ya fita cikin dukkan Allah da ka shi mumini ko yaushe cikin ibada yake ba ga hadisi Abdullahi dan Umar ba da bai da falala azumin Ramadan manzo Allah na cewa baccin mai azumi ma ibada ne to da Allah me yasa ba a ce kuma baccin mai sallah ibada ba me yasa ba a ce zakkan mai sallah ibada ba shi a saboda shi azumin ka dau zuciya da jiki duka ba Allah saka mai kokari mu bi sunnan manzo Allah mai kokari mu kiyaye iyakokin manzo Allah duk abin da annabi ya ce mu aikata mu aikata gwargwadon ikon mu abin da manzo Allah ya ja mana kunne ya ce mu bari mu bashi gwargwadon ikon mu shine tafarki madaidaici kuma shine abin da zai sadar da mu zuwa ga Allah wata rana manzo Allah na cikin sahabbai ko sai ga manzo Allah ya ja wani dogon layi da ya ja dogon layin nan kuma a gefe sai ya tayin wasu layuka wasu gajeru wasu dogaye wasu karkatattu wasu miƙaƙu daman layin da hagun layin bayan an gawa sai manzo Allah ya ce yahudawa sun kasu kashi saba'in amma duk saba'in ɗin nan sittin da tara ‘yan wuta ne kashi ɗaya ne yan aljanna a sun kasu kashi sittin da ɗaya ya ce kiristoci sun kasu kashi a saba'in wancan saba'in wannan saba'in da ɗaya wannan saba'in da biyu ya ce su kuma sun kasu kashi saba'in da biyu amma saba'in da ɗaya duk yan wuta ne ɗaya ne yan aljanna ya ce ni ko al'umma ta za ta kasu kashi saba'in da uku ya ce dukkansu saba'in da biyu na ‘yan wuta ne kashi ɗaya ne ‘yan aljanna. Habai suka ce wa ‘yan aljanna, sai ce kun ga yadda layin nan ya miƙe. To shi ne hanyar da nake kai, wanda suke akan wannan hanyar su ne ‘yan aljanna, duk sauran wa'annan layukan su ne kashe-kashe ɓatattun nan dukkan su ‘yan wuta ne. Wa ne guduni, haza, siratun mustaqim. Titin manzon Allah shi ne. Duk fahimtar da ta kauce fahimtar annabi, wuta ta nufa. Duk aƙidar ta kauce makarantar wa annabi, wuta ta nufa. Duk manufar da ta kauce manufa annabi, wuta ta nufa. Allah subhanahu wataala yace wala qad adalla minkum jibillan kaseera shi shedan din can wanda aka ce makiyin ku ne haƙiƙa ya batar da gungun jama'a mai yawa shi jibilla din nan an ce asalin shi daga jil ne ita kalmar jil tana nufin mutum dubu goma sha biyu shi ake ce ma jil to Allah ya ce haƙiƙa shedan ya ɓatar da dubbannan mutane goma sha biyu daga din Allah. Ka kalli dubban adawar da ya hallaka su, kalli dubban samudawar da ya hallaka su, kalli dubban jama'in fir'auna da ya hallaka su, kalli dubban na maruzu, hamana, ƙaruna, wane ne, wane ne, ka yanzu cimma al'umma mu kalli dubban al'ummar da ya ɓatar su. mutane na ganin kan daidai suke sai mutum ya je lahira ya ga ashe ya yi nisa da annabi tuntuni ya yi nisa da alkur'ani tuntuni ya rabu da Allah tuntuni bai sani ba kuma aikin shaidan ne Allah ce wala qar'an lam kun jibillan kasira haƙiƙa ya batar da dubban mutane daga cikin ku afalam takunu taqilun ku ƴaƴan adamu duk wannan abin bai zama zai sa ku hankalta ba kuma duk wanda shedan ya badda wuta zashi duk wanda shedan ya badda wuta zashi da haka mu hankalta mu gane shedan makiyin mu ne kuma kullun shedan kokari yake ya batar da mutane ya kauda su daga hanyar bin Allah ya dora su kan hanyar bin san zuciya hanyar banna hanyar ta'addanci hanyar kafirci da sauran abubuwa wata rana wani malami yake gaya mana cewa ya je yana yi ma wasu irin mutanen nan 'yan ta'adda wa'azi to sai babban su bayan malamin yayi wa'azi yayi wa'azi ya gama sai babban su yace malam ina da tambaya yace to ranka ya dade me tambayar ka yace malam wancan dan akuya ne yace eh wai dan akuyan nan malam idan yanzu muka kamo shi aka yanka sai muka fede shi muka dora akan wuta aka kunna wuta da Allah yana jin wutan nan sai ce abai jin wuta ai ya mutu sai to malam ka ce za mu mutu kuma ka ce in an je lahira za a yi mana azaba ai ko an yi azaba ba za mu ji ba wannan ba kwata bane shi kallo yake duk ta'addancin da ya duk kashe mutanen da ya to shi ma in ya mutu kenan ko an je za a yi mai azaba lahira shi ba haka bane zalika mablaghuhu min al-ilm daka yan uwa mu ji tsoron Allah mu gane za a mutu kuma in an mutu za a koma ma Allah duk mutumin da ya je wajen Allah ba da karantar wa annabi ba wallahi zuwan shi duniya bai mai amfani ba haka mu ji tsoron Allah mu bi sunnan manzo Allah mu kiyaye iyakokin Allah abinda Allah ya ce mu aikata mu aikata abinda Allah ya hane mu bari dukkan umarnin shedan mu kauce mashi shi shedan makiyin mu ne kuma kullum batar da mu yake akan tabar yanzu kalli yanda zamanin mu yake yau kasan mu ta Najeriya ko duniyar nan tamu kullum abin da take kokari ta nuna cewa mutumin kirki mutumin banza ne mutumin banza shine mutumin kirki yau duk imaninka da za ka samu katuwar sanda ka ce gidan giya ka je kai tafasa kwalaben giya ka ce Allah ya hana za ka kwana gidanka sai ka ji ana cewa an yi kilenin giya kawai ya ka biya ta dubu kaza kuma a ce ka tada ma fasikai hankali kai akwai lokacin da fa kawai ‘yan agaji ne suka zo suka beto wata mashaya suna Allahu Akbar, Allahu Akbar, su ban san abin da ake ba amma hawa kwana biyu ya gasan mashi mai gidan giya ya ce ‘yan agaji sun bi ta wajen gidan giyan shi sun sa ya yi asarar kiras kaza mutane sun ji ciwo an saci kuɗi ya kai su kotu daga wannan lokar gan maɗin rigima har abuja an zuba mai da giya su kawai kabbara su da to yau ba musibar da addini ya shiga ciki kenan malamin addini bai isa ya ce a bi Allah ba sai dai ya faɗi kawai amma ya ce sai an bi Allah to shi kuma shi da zaman lafiya ya hata ya hata in a unguwa ne kaga wasu ƴaƴan musulmi suna wasu abubuwan da basu kamata ba yau in ka fito za ka yi faɗa da su sai ka ga hituwa kowa gidanka na neman ya gagare ka sun ji ka karfi ka taɓa su aji a cewa ya sa ka ai dokar ƙasa ta ba su dama amma Allah da annabi ba su ba su dama ba da haka hanyar abubuwa sun lalace wajibi ne duk mai imani ya bi Allah bin Allah shine tafarki madaidaici kuma kullun jama'an shi dan ƙara yawa suke ƙara yawa suke to kai dai duk inda za a juya a same ka kan bin hanya Allah Allah ka tabbatar da mu akan bin hanyarka na'am هذه جهنم التي كنتم توعدون na'am اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ubangiji subhanahu wata'ala idan aka tara mutane a ranar tashin alkiyama mutanenmu da aljanunmu da duk wani wanda bai da taklifi idan aka tara mutane Allah zai umarci aljanai su kewaye mutane an ce su ko yawan aljanai ya ninka yawan ɗan adam ninki dubu saba'in sau dubu saba'in da haka aljanai sun fi mu yawa bayan aljanai sun kewaye mu sai kuma Allah ce su ma aljana mala'iku ku kewaye su su kuma yawan mala'iku da yake wa ma ya alama junu da rabbika illa huwa su kuma an ce in za a kwatanta yawan su to za a hada duk yawan halitta Allah baki daya ka cire su to su kadai sun ninka dukkan halitta Allah yawa ninki dubu ɗari shida sau dubu ɗari shida. Dan wata rana, maza Allah sallallahu Alaihi sallama yana zaune, sai kawai aka ji kaman an motsa wani ƙyauri haka ƙiƙiƙiƙiƙi. Lahiya lahiya annabi ya ce, ai sama ce ta yi motsi, yau ta yi kuka ne ta kai ƙara zuwa ga Allah. domin faɗin saman nan baki ɗaya babu inda za ka ɗora hannunka face akwai mala'ika yana ma Allah ibada. Ce to nauyin mala'ikun ne ya mata yawa har ta ɗan motsa. To idan suka kewaye mutane, Ubangiji zai ce, Ya ku ‘ya'yan Adam, ban yi maku alƙawalin ku bi ni ba, ce Allah ka yi. Kun bi ni, sai mu shiru. kun bi ni mai shiru kun bi ni sai mai uwa a gindin murhu sallallahu alaihi sallama sai ce ya ubangiji masu imani wanda ka ba mu saƙo mu kai tun daga ɗan babana annabi adamu har zuwa ɗan uwana annabi isa sun yi kira an an samu su kira kowa ya samu wanda ya bi shi amma dai wanda suka saba maka sun kiyawa sai ubangiji ya ce to bari in nuna ma halitta abinda na tanadar mu masu sako na masu imani su tafi da ganin abinda suka gani masu sako kuma su shiga cikin abinda suka gani sai Allah ya umarci wani wuya guda ɗaya daga cikin wuyan wutar jahannama dan manzo Allah ya ce ranar kiyama za a zo da wutar jahannama tana da ragama kamar suka ce igiya irin ta jin sa guda dubu saba'in ana ɗaure da ita ko ina akwai mala'ika dubu saba'in amma lokacin idan ta ta kada ta mai yi zumi algar idan ta fisga ya ta kwace hannun mala'iku to sai wuya ɗaya daga ciki sai ya ƙara jiye sama ya fashe kamar an je hukun to idan yi wannan ƙara jin ya fashe da mutanen da aljanun da mala'ikun kowa ya suma idan kowa ya suma daga nan mala'iku ya su tashi aljanai masu imani su tashi mutane masu imani su tashi sai a ba aljanai kafirai da mutane waɗanda ba kafirai ba ai da mutane marasa imani kafirai to su suna farkawa sai Allah ya ce musu wamtazil yawma ayyuhal mujrimun ku fita daga cikin mutanen kirki sai su ta fita to wannan bakin da ya fashe na wutar jahannama kawai nan za su yi ta gangara nan za su yi ta shiga nan za su yi ta shiga shikenan to an gaba da hisabinsu Allah ya kiyaye daga nan ko masu imani su za a yi mai hisabi don su za a yi masu hisabi ne kowa daga filin kiyama gidan shi za a kai shi su ko masu laifi kowa ya an kai shi wutar jahannama ya yi zango inda ana hutu a ce ya huta tukunna za a kai shi gidan shi dan manzo Allah ya ce akwai kafirin da zai shekara dubu saba'in bai isa gidan shi ba a wutar jahannama Allah ya kiyaye mu to da aka wannan suma baki daya bayan an farka sai ubangiji ya ce masa hazi jahannamul lati kuntum tu'adun wannan abin da kuka gani na wannan fashewar bom din da tashin hankalin nan da kuka gani to wannan fa shine wutar jahannama wacce ta kasance ana muku alƙawari alƙawarin da aka yi muku za ku shiga wuta to wannan ita ce wutar jahannama da Allah yanzu an ta da bom ka suma to idan bom din ya tashi da kaiwa akwai sauran magana to yanzu an ce zuwa za a je a saka kuma ita idan aka je aka shiga cikin wuta ita wutar jahannama kaman falo ce falo ne yadda ka san an yi wako za a je shi a falo kan lokacin bacci ne to nan za a baje ɗan wuta daga nan za a ta ɗiba a ce to kai kai kai kai hawuya kai kai kai kai sakara kai kai kai kai laza kai kai haka za a dinga kasa mutane department department kowa a kai shi ba za a rage kowa nan ba sai munafukai ba zuwa ya kace fi darakil asfali walan tajida lahum ya ce to ku munafukai ne to ga kafirai da kuka nuna yan uwanku ne kowa ya kama gidan shi kuma masu imani yanzu taro ya tashi sun ce aljanna an kulle ya zai da ku ya zai da ku an ce munafukai za su yi ta kuka za su yi ta kuka ya sun shekara dubu saba'in a wannan gurin kuma dubu saba'in din ta lahira ba ta duniya ba ya suka shekara dubu saba'in sai ubangiji ya ce to ai kun yi sha'awar zama da wa'annan kafiran وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا كروا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن قال الله يستعذ بهم sai Allah ce to abinda za a yi inda kun yi sha'awar zama da su a duniya Abdullahi bin Ubay ku ne kuka zauna da su wata ba da sheba sa Abu Jahl sa kwashi irin ku akai ku gidansu ƴan Najeriya ku ne kuka zauna da su wane su wane kuna fifita kuna fifita addinin kafirci akan musulunci akai kojan su in kowace ƙasa ya ce a ɗauke su a kai su wajen kafiran zamanin su to idan aka je aka kai su kuma za zama su an kai su nan ba su ga tsuntsu ba su ga tarko ba su ga aljanna kuma nan kafirai ba su da daraja a wajen su shi yasa Allah ya ce musu fid darakil asfali minan nari walan tajida lahum nasira zai zama azabar da munafikai za su sha Abu Jahl ma ba zai sha wannan azabar Allah ya kiyaye mu Allah ya tabbata wa hadhi jahannam allati kuntum tu'adun islawha al-yawma bima kuntum takfurun Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce musu ku je ku shiga cikin wutan nan me yasa za ku shiga cikin wutan nan bima kuntum takfurun saboda abin da kuka kasance kuna kafirce mu Allah kuna ƙetare iyakokin Allah, kuna ƙin an sa umarnin Allah, to saboda wannan shi yasa za ku je ku shiga. Ba tambaya ne? Da haka sai zama kafirai ɗin nan abin da ke gabansu shi ne lallai-lallai su dawoma a gidan wuta, munafukai su dawoma tare da su masu imani mu tafi gidan aljanna da alfarma annabi Muhammadu. Da haka ‘yan uwa mu yi ƙoƙari mu bi Allah mu yi ƙoƙari mu kiya iyakokin Allah wanda in ka bi annabi za ka shiga aljanna annabi ya faɗa ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن أطاعني فقد أبى annabi yace kowa ka gani dan aljanna ne he dai wanda yace bai so ya rasulullah ya mutum zai ce bai san aljanna ja duk wanda ya bi ni yana san aljanna zai shiga duk wanda ya saba mani ya ki shiga aljanna sai ya ce gidan wuta so mu ji tsoron Allah mu kiyaye iyakokin Allah mu bi sunnan manzon Allah sau da kafa mu kiyaye son zuciya mu kiyaye aikata bid'a mu kiyaye aikata shirka duk abin da Allah bai so mu bar shi abin da Allah ke so mu aikata wannan shine zai jawo mana zaman lafiyar mu a duniya kuma ya jawo mana zaman lafiyar mu a lahira da fata Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka saboda yanayin lokaci nan zamu kwana sai kuma Allah ya kai mu rana ta gobe da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu alazim to alhamdulillah yau gashi an yi muwafaka dama cikin ayyukan mu na wannan tafsiri duk idan mun zo mun ware ranar litinin da ranar alhamis za mu ranka an san tallafin marayu wanda kusan tallafin marayun nan da muke amsa mu can makaranta inda muke karatu riyadu sahi na duk sati ne a shekara muna amsa duk ladi sai mun amsa to amma yanzu da azumi ne karatu ya dawo nan ci an yi hutu to za mu rinka amsa alhamis litinin yadda muka saba yi kuma alhamdulillah yanzu mun samu ci gaba duk wanda ya kalli banan nan za ga cewa har muna da account na marayun nan wanda duk abin da ka saka a cikin akawun din nan to zai je asusun marayu ne kai tsaye kuma wannan kuɗin da ka saka duk duniya ba mai iya fidda su heni duk duniya ba wanda zai fidda su heni kaɗai daga ni sai wanda zai taya rigon su gine sha kaɗai bai iya fiddawa he da ni to da haka duk wanda zai iya tallafa wa marayun nan ya saka akawun zai iya sakawa wanda zai bada a hannu zai iya bada wanda alhamdulillah bana zakka kawai da muka samu ta tallafin marayu zakkar da muka samu da aka saida ta kusan naira dubu ɗari bakwai aka saida zakkan marayu da aka samu kusan yanzu ina ganin duk ɗinkin sallan da za a yi wa marayu zakkar da aka bada ne da sunan marayu za a yi wasu ɗinkin sallah sai dai abin da ba za a rasa to da haka kowa ya kokari ya shigo cikin wannan aikin alhairar gwargwadon ikon shi dan shi ma mu zama da mu da shi muna daga cikin masu rainon maraya wanda manzo Allah ce mai rainon maraya da ni da shi haka muke a aljanna Allah kai mana haka alfarman manzo Allah da kwamitin marayu a tashi a zagaya to me tambaya ke so wani nan waje ya zagaya ai akwai masu jin sallah Allah ya tsara ma wani lafiya.
amin Wannan da ana masu ɗaman bayani kan yin hukunci mutum da sha nono da shi.
to to alhamdulillah a musulunci duk mutumin da ya sha nonon matar shi bai da zunubi bai da lada kuma matar shi ce aurensu na nan ko nonon ma ba na matar ka bane in dai ka girma ka daina shan mama dan ka sha baban wata mata babu babu wani babu wani laifi ka ka shan nonon matan mutum ba zai kashe mai aure ba akwai dai maganganun sahabbai wasu sun tafi kamar sai na Aisha Allah ya kara wata yadda ita ta bi cewa in dai ka sha nonon wata mata ko da ka girma to ta haramta gare ka in ma matar ka ce ka sha nonon ta ta haramta haka Aisha ta yi amma kamar Ibn Abbas da wasu da yawa daga cikin sahabbai su kuma sun tafi akan cewa in dai yaro ya wadatu game da cin abinci dan ya sha maman wata mata bai haramta ba tsarina wannan shi ne alaikum salam amin to duk mutumin da ya samu kanshi cikin janaba yana azumi watakila bayan ya yi sahur ne sai ya koma bacci yana komawa bacci kawai sai ya mafarki mafarki ya ba da saduwa ya da mace ba to da ya tashi azumin shi na nan lafiya lau sai ya wanka ya ci gaba da ibadar shi da haka yin mafarki baya karya azumi wannan shi ne Allah ya mana muwaffa akwai ta baki alaikum salam
Masu ce na'am na'am kada ta rawa ita ke sai da mutum za ta zuwa ta a cikin mafata kamar da shi ne ya ce haka irin sai amurin nan kamar za ta ce wani ba ta kuma wani mm kuma kuma kuma kuma kuma ake sai na wani ba ta mm ƙarshe da ke kawo wani burka wanda ilimin da suke ne mm shi ma ya zara laifin haka ko kuma To, idan mutum na da mata, sai in ya ba ta abinci ta wanka ɗiba tana ɓoyewa, bai sani ba. Amma wadda aka tuhume ta yadda wai tana sayan famfon, kun za ta anguwa, tana hawan express da kuɗin. To, sai a tambaye ta a ce in sai- in zai tafi anguwar tana tambaye shi ya ba ta kuɗin mashin, yana hanawa. In ana buƙatar famfon tana tambayar mijin ya bada. idan aka tabbatar ba ta tambaye shi to tana mai sata ce farauniya ce sai ta dena in kuwa an tabbatar tana tambaye shi bai yi to sai a ce ta yi ha'inci abin da ya kamata ta je kotu ta yanko mai sammaci ranka yadda lafiyar mu lau da shi ba mu da matsala matsalan mu da shi bai sai mun famfas sai alƙali ya mai wa'azi ya mai nasiha ce ya rinka siyan famfas in ma ba zai siya ba a ce duk wata ya kawo kuɗin famfas a bata amma da ta rinka ɗiba abincin shi tana ɓoyewa wannan abun ha'inci ne in kuma ta ci gaba da yi Allah ba zai yafe masa insha Allah Allah ya mana muwafaq wa alaikum salam
wannan magana mai wani kiri da galaba na'am wanda ya samu galaba na'am sai kuma lokacin shi ne in ya tsaya zai zo ya wanka lokacin da ya fita.
na'am zai zo ya fita daga baya ya wanka lokacin da ya fita.
Na'am to shi ma idan mutum shi misali ma ya kwanta da matar shi da ya tashi kuma ya ga kafin ya wanka lokacin sahur zai iya wucewa yana iya zuwa ya je ya sahur ɗin shi bayan ma ya yi sahur ɗin shi ya yi wasu hidindimin shi sannan ya je ya wanka ya sallar shi azumin shi ya yi sallar shi ta yi da haka yin sahur da jarama bai karya azumi Allah ya mana muwafaka Allah ya biya dukkan bukatunmu Allah ya jira mu Allah ya jira ayyukanmu abubuwan da suka ɓaci a ƙasar nan Allah ya gyara mana su abubuwan da muka kasa gano kansu a ƙasar nan Allah ka gane mana kansu yan ta'addan nan Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah shugabannin ƙasar nan tamu Allah ka shirye da su ka dora su kan daidai abubuwan da suke na kuskure Allah ka dawo da su kan daidai abubuwan da suke na daidai ka kawo hannun su ka taimake su gwamnonin da suka yi yunkurin faɗa da ta'addanci musamman a arewacin ƙasar nan Allah muna roƙonka Allah ka taimake su Allah ka ba su gudunmuwa ƴan uwanmu da aka ɗiba za su yi wannan aiki Allah ka ƙarfafe su Allah ka kiyaye su Allah ka ba su gudunmuwa Allah wannan ta'addanci Allah ka yi mana maganin shi Allah ka ba mu arziki ka ba mu wadata hidiman nan ta azumi Allah ka ba mu abin da zamu Allah ka ba mu abin da zamu hidima azumi kowa Allah ka buɗa mai hanyar da zai hidima azumi da hidimar sallah alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatul fatiha